أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى أن المال من ملك المريد يتقب الشواء الله يجيك أنسى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما هكذا في العصر المشروع haka abin yake a cikin duk abin da yake ake farawa bi isbati jumlatul basmala za ka an tabbatar da bismillah wa jumlatul salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai a kawo jumlar salati ga annabi ma'an gabaki daya jariyar dan gudana ala amalil maghariba bisa ga aikin mutanen yamma fil jam'i bainahuma da suke hada bismillah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ibtidahatihim cikin dukkan abubuwan da suke budewa kitabatan na rubutu ne wa qira'atan ko karatu wal aula yace abin da yafi an yi sabal iftitahu wato a dangana wannan budewa bihima da bismillah da salati ga annabi للنازم لم يوند الله رحمه الله تعالى أن يتكنسى لحسن الظن به سور كوت الرسول دمارا إذ بالافتتاح بهما سبودا بوحي ونن واقع da salati da annabi sallallahu alaihi wasallam da bismillah da salati ga annabi min al-fawaid yana da cikin fa'idodi wal karamatil jasima yana daga cikin karamomi manya manya ما لا يسوء أحدا من أهل الدين إغفال مكانته وندع مع بوتاء الدين بي وغريس سربكنا كمطعين بود عبد بسم الله لغلاتي مطعين سعن فخيمة من كرمة ولا إحمال مصابته الكريمة كما بكمال بي وغمع بوتاء الدين جنكر تبدأ wato tabbatarwarsa wato mai girma ai ibtidan nazimu malam ya bude bima da bismillah al-rahman ga annabi ya bude nazmu wa qafa ibtidahan wato budewa nasabiyan amalan wato take abin danganawa ga aiki bima huwa al-akmalu da abin da yake shine mafi cika min al-jam'i kada ga hada bayan zikrillah ta'ala da ambatan Allah wa zikir habibi sallallahu alaihi wasallam da ambatan masoyinsa sallallahu alaihi wasallam fi maqamit tanwihi a cikin matsayin fadakarwa muhafazatan dan kiyayewa ala zikrihi sallallahu alaihi wasallam bisa ga ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zikri rabbih tare da kuma ambatan ubangijinsa azza wa jalla mai girma da daukaka wa tahalluqan dan kuma dabi'antu bi qawlihi ta'ala da faɗin Allah da ya ce wa rafa'na laka zikrak hakika mun ɗaukaka ambatanka to da kadin da aka aka ambaci Allah sai an ambaci annabi farko ya fara da bismillah sai kuma ya iya da salatu annabi da ma fi zalika saboda abin da yake cikin wannan min azimi sultan ya girman iko alladhi uqihi sallallahu alaihi wasallam da aka ba annabi wa lam yuqahu qablahu wa la ba'dahu ba ba wani ba kafin annabi ko bayan sa haisu qarana ismahu da Allah ya hada sunansa مع إثم مولاه دارنا سنو وانجلن سأل ملك الديان فيما شرع لنا تكن أبن الله يشرع أنت منا يا سنو سنو من ذا الله من التوحيد كما التوحيد من لا إله إلا الله سأنت محمد رسول الله والأذان أقنا أكرم صلى من لا أشهد أن لا إله إلا الله سأنت وأشهد أن محمد رسول الله ما ما في ذلك هذا أبن لك من من ملاحظة وقاعدته na daga kallon wato wasiƙar annabi fi kulli khairin a cikin kowane alkhairi khassa aw amma alkhairin da yake bai ko ya game duk wani alkhairi da aka samu to annabi shine wasiƙar sa wa kaunuhu alwasila al-kubra kuma da kasancewa manzon Allah shine wasila babba wal bab al-azama shine kofa babba da kulli karamatin da dukkan wani karamci duk wata karama da aka samu domin don Allah shi ne wasilar da tsarin samun wannan karama shi ne kuma koba babbata wannan karama da duk aka samu sallah da sallah wala mahalar da yake babu kwanto anna hada wannan ablagu shi ne mafi fasaha wa adkhalu shi ne mafi shiga fi tabarruki a cikin neman albarka wata yammuni da neman albarka dai fi misali hadal mahalli a cikin irin wannan wuri وقد عدوا ما لم يمسن كرغا من المواضع التي تنسحب بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا لغتكم wuraren da malamai sun da ya kamata mustahabbi ne an so a yi salati ga annabi sudurar wasa'il a farkon wasiƙa in an yi bismillah a yi salatin annabi wa ma yi kutabu da abin da ake rubuta min albasa mai daga bismillah duk malamai suna ganin yana da kyau in dai za a yi rubutu to a rubuta in an rubuta bismillah a salati da annabi wa minhum sai daga cikin malamai akwai man yahtam bi al-kutuba wanda yakan cika littafansa da salati ga annabi karshe sai ya cika da salati annabi aidan daqa wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce man salla alayya fi kitabin wanda ya mu salati a cikin wani littafi da yayi lam tazal al malaika tusalli alayhi malaiku ba su gushe su ne wannan mutum salati ba ma da mai suni fi zalikal kitab mutakar wannan sunan na wani salatin da yayi mun yana cikin wannan littafi malaiku ba za su ce mutum salati قال العارف بالله في حاشيته على دلائل الخيرات مثلا الله wato ya yi bayani ya faɗa a cikin hashiyar da yi a kan dala'il khairati yace wa yahtamilu lil kitabati yace yana yiwuwa ma da rubutu wato duk wanda zai wani rubutu ya rubuta ya rubuta ya yi salati ga annabi a wannan rubutun da yi ko ma littafi ne ko wasiƙa ce ko dai wani abu ne in da yaro ya yi salati ga annabi to mala'iku ba za su bushe su neman salati ba matuƙar wannan salatin na cikin wannan rubutun da ya kowa azharu shi ne mai bayyana wa bil qira'ati haka nan a karatu ma ka ka ba ka fara karatu bayan kai bismillah kai ta'awuzi kuma kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to mala'iku ba za su bushe su neman salati ba matuƙar kana wannan karatu kowa ausa cewa an kana karatu ma kai salati ga annabi to shine mafi gamewa mafi yalwa وأرجاء شيني أبن قونا أبن ديب قونا والله تعالى أعلم الله شيني مثني ومعنى صلى الله ليتي صلى الله من الصلاة نلك صلاة نوع اسم شيء الصلاة وصولا وضع موضع المصدر تعاك أجي شهور مصدري ولا يقال تسلية ولا صلى تسلية مثل صلى صلاة ولعله يتعمل ذلك أكتب ولا تسلية بعد firaran dan gudu min sallaitu shay'a fil nari tasliyata na kona abu a cikin wuta konawa to da haka sallaha min salati ne la min tasliya wa fil qamusi salla salatan la tasliyata ay du'a yayi addu'a ma'anar salati du'ai wa ma'ana ala sayyidina da yace Allah ya salati ga shugaban mu sayyidina qala shaykh zarruq Sheikh Zarruq ya ce wa min wa huwa man lahu su'dadu wanda ake ce shugaba shine wanda yake da shugabanci alaina gare mu wa su'dadu abinda ake ce su'dadu an sharafu daukaka al-kamil cikakkiya kala yace bi haythu law qulna innahu sayyidun idan mun ce manzo Allah shugaba ne yamlikuna ai shine yake mallakan mu فالنبي أي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم حق الله يبدأ أتيها annabi shi ne mafi cancanta ga da muminai daga kawunansu wayan kulla idan muka ce kuma innahu sayyidun shi manzo Allah shugaba ne minna daga cikin mu ko wa sayyidu bani adama in mun faɗa haka to ai shine shugaban duk ɗayan annabi adama wala fakhara ba dan alfahari ba haka manzo Allah ya faɗa ana sayyidu waladi adama wala fakhara bu'isa fihim an aiko manzo Allah a cikin bani adama min anfusihim daga irinsu su mutane shi ma mutane wa muhammadin al'ismu sharifu wannan suna maɗaukaki alamun suna ne alami ala nabi na sallallahu alaihi wasallam da shugabanmu annabi sallallahu alaihi wasallama samahu bi jaddu abdul muttalib abdul muttalib shi ya ambaci manzo Allah da wannan suna bi ilhamin min Allah ta'ala wanda Allah ne masa ilhama ya ambace shi Muhammad raja'a dan kauna an yi hamadahu ahlus samai wal ardi wanda suke zama da wanda suke kasa dan ana kaunar su yabe shi talibin shari'a shi ne yace wa shtaqqa lahu sallallahu alaihi wasallam min alhamdi ismani an qaqago mun Allah sunaye biyu daga yabo hamdu wa aduhuma ɗaya daga cikin sunayen yufidul mubalaga bil mahmudiyya yana fa'idantar da kai matuƙa a yabo wa muhammadu shine sunansa muhammadu wato mubalaga ne a mahmudiyya wal akhar kai kuma sunan yufidul mubalaga da fil hamidiyya ina bayani ina bada fa'idar kai matuka a hamidiyya wa huwa ahmad muhammadu wa ahmad واشتهر الأول أما نفرقو شني محمد يا شهر اشتهارا شهارا أكثر ما في يوا وخص كما أنك بنشيه محمد بمقارنته لشيء هذا لكلمة التوحيد لكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا بقى أحمد أكتاب محمد أكتاب لمناسبة المحمودية ودولا دعشوة محبوبية هو في حقه صلى الله عليه وسلم حق النبي wannan suna dalun yana nuna ne ala ma'ana bisa ga ma'ana huwa wasfin ma'anar cewa sifa wasfin malihin wato muhammadu wata sifa ce ta yabo walaysa alaman mahadan ba ma alami ne dan tsaba a sifa ce ta yabo shi muhammadu kama fi haƙi gairi kamar da yake cikin haƙin wannan sa wa alihi da yace zalatin alayan sa al-murad bihi abin da yake nufi da alihi alun nabi aqaribuhu sallallahu alaihi wasallam maqsantan annabi المؤمنون مؤمنين من بني هاشم سواكي وعالو وقيل وزقم الفتاة من بني والمطلب عبد المطلب وبني عبد المطلب ثم سنة فتكون آله وقيل وزقم الفتاة آله ذريته يا أنسى وقيل وزقم الفتاة آله أزواجه ماتا ينسى وقيل وزقم الفتاة آله أتباعه مبي ينسى وقيل وزقم الفتاة آله أتقياء أمته masu tsoron Allah na al'umma annabi su ake cewa aluhu qala fi qalahu fi sharh al-hisn haka malam ya faɗa a cikin sharh al-hisn wa qad warada wa qad wa qad radda ba'dhum hadhihi al-aqwala ila qawlin wahid wasu daga cikin malamai sun mai da wayannan zantuttuka gaba ɗaya zuwa ga magana ɗaya littafsir da rarrabewa cewa wannan ya ce alun nabi mu'minai aqaribu alu abdul muttalib ka gani ko to wani sai tattara duka ya mai da su magana daya wa qala sai ta aluhu sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa alun nabi fi maqamin zakati idan ana maganar zakati aka ce alun nabi almu'minuna mu'mini ake nufi min bani hashim daga bani hashim wal muqallib da bani abdul muqallib alal khilafi bisa ga sabani bi zalika haka a wannan magana da aka bar ayyul fuqaha a wurin malami wa fi maqamil madi idan kuma aka ce alun nabi ana yabo ne da aka ce da alun nabi abin da yake nabi atqiya ummatihi masu jin tsoron Allah na al'umma annabi wa fi maqamin du'a in kuma addu'a ake yi aka ce wa alihi to ana nufin kullu mu'minin kowane mu'mini ma ya shiga walau asiyan ko da mai zaben Allah ne mu'minin wa sahbihi yace da yace wa sahbihi kuma ismu jam'in suna ne na jam'i nisa jam'u ismu jam'in lisahibin sunan jam'i ne na sahib saboda da ke so ismul jam'i abinda ba ya da mufradi kamar qaumu qaumu ismu jam'i rahdu ismu jam'i to sadaka sahabu shi ma ismu jam'i aw mukhaffafun anhu ko kuma a mukhaffafi ne na sahib shi sahabu wa sahabi abinda ke so sahabi huwa man ijtama'a shine wanda ya haɗu da annabi mu'minan ina bada ina min bada gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallama wa in lam yarwi anhu hadithan ko da bai ruwa hadisi ko ruwa to hadisi ɗaya ba daga annabi in dai ya zauna tare da annabi to shaki cewa sahabi aw lam yaqul ijtima'uhu bi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ya ga annabi ya zauna da annabi amma zaman su da annabi bai tsawo ba to sahabi ne dai wani kai an waito an ciro an abi zar'atar razi annahu sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah tawaffa يا وفاة أمئة ألف وأربعة عشر ألفا يا برس حبي دبو ألي دبو مشاهدو كلهم دكا سرعوه سند النبي ورووا أهم مصروا سند النبي قال العراقي ما العراقي يبقى في ألفية الأثر والأرض يحصرهم وقد ظهر سبعون ألفا بتبوك وحضر الحج أربعون ألفا وقبض أن زين مع أربع آلاف تنض yace wal adlu adadi yahsuruhum ya taqaita su wa qad zahar sab'un alfan bi tabuka tun dubu saba'in sun bayyana a yakin tabuka wa hadara al hajj arba'un alfan dubu arba'in kuma sun halarci aikin hajji tare da annabi wa qubida an zaini kuma an kar an karɓaran annabi wa an zaini ma arba'i aladin an karɓi wato wato mutum dubu hudu tare da wannan da aka faɗa wasallama tasliman kuma yace ma'anar salami al'aman aminci wa tayyibu tahiyyatu da daɗin gaisuwa gaisuwa mai daɗi wa jumlatu sallallahu alaihi wa sallam khabariyatun lafzan qutila biha abin da ake nufi ita insha wa talabi salati alaihi a faran da salati ga annabi min Allah ta'ala daga Allah ala habibi sallallahu alaihi wa sallam daga masoyinsa sallallahu alaihi wa sallam قال العرب بالله تعالى مثلا الله يجي في حاشيته على دلائل الخيرات ده حاشية دلائل الخيرات ما نسوق أبن لي معانا قال بعض الحنفية وصدق تكم على مع الحنفية وسكتي والحكمة حكمة في أن الله تعالى أمرنا da Allah ya umarce mu hikimar da yasa Allah ya umarce mu an nusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam yau manzo Allah salati wa qa bi talabi salatihi an nusalli alaihi wata alimi da kuma sanar da mu ya za mu yi ko fi an Allah ta'ala amarna an nusalli alaihi wata alimi wa qa'a bi talabi salatin lahi annahu alaihi salatu wassalam abin da ya auku a sanar da abin da aka sanar da mu cewa salatin da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama bahiru shi manzon Allah yana sanar da mu cewa annabi bahirul la aiba fihi shi annabi tsarkakakke ne bai da aibi wala naqa bai da tawaya wa fina al-aibu amma mu muna da aibi wa naqas muna da muna da tawaya to fa kayfa yasmizu al-aibi ala man la aibu bi ya wanda yake da aibi zai yi yabo ga wanda yake da aibi saboda haka fasalan Allah ta'ala sai Allah yau ya roƙe mu an yusalli alaihi shine fas'alna Allah ta'ala sai mu muka roki Allah an yusalli alaihi wa manzo Allah salati li takuna salatu dan salatin ya zama min tahirin ala nabi tahir salatin daga tsarkake shine Allah zuwa ga annabi wanda yake tsarkake kaga mu ba tsarkaku bane saboda haka Allah ya ce mu yi annabi salati a salatin da muke gaci muke sallu alaihi Allah salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih adigo salli ba salati muke ba mu masu aibi ne masu tawaya ne yaya za mu iya salati ko kirari ga wanda yake tsarkake ba tawayayye ba sai da ka Allah ya tsaye mu muke roƙon Allah shi da yake tsarkake annabi tsarkake to yi wa annabi tsarkake salati wa ya hatamilu yace na yi wa kuma an yi qala a ce fito bi fito ji zalika cikin fuskantar da wannan ilal hikmatu bi zalika hikima a wannan ajaz al-khala'iqi ajaz al-khala'iqi wato gajiyawa halitta alal wafa'i gabarin cikawa da alƙawari bima yastahiquhu cikawa da abin da annabi ya cancanta min alkhairi ne ga alkhairi mu ba za mu iya cika can abin da annabi ya cancanta da shi ba saboda haka Allah shine zai iya cikawa saboda haka hikima ta biyu kenan saboda haka muka roki Allah ya Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam min alkhairi daga alkhairi wasana ila kirari ba za mu iya cika abin da annabi cancanta da shi na alkhairi ko na kirari ba la adam qudrati musawwala halitta bin gajiya gajiya wasu qusur ilmihin da takaituwar sanin su da ihadati daga kewayewa ma huwa alai da abin da annabi ke ke min kalam kamalat na da a gani ko wannan dalilan kenan guda biyu mu masu tawayayyu ne mu masu aibi ne sai Allah ya ce to mu sai mu ce to bari mu roki Allah shi ya masa na biyu kuma a'a mu ba za mu ba mu san abin da annabi ya cancanta da shi ba na daga kirari da alkhairin saboda haka bari mu roki Allah shi ya masa wannan shine sababi na biyu walla ma kana zalika ma'lumu minhum to da halitta suka san wannan dalle sun san su gajiyayyu ne tawayayyu ne ruddu sai aka mai da su ila su'ali zalika cewa su roki Allah ya yi salatu su roƙa mai alƙadir daga mai iko Allah alama ya sha wani daga abin da ya so mai alkhaira da daga alkhairai al'alima wanda yake shine madani alal islaqi bisa ga dukkan wawaitawa da kullin ka'ina da dukkan halitta wa bima dakka madani da abin da ya zurfi wa jalla ya bayyana mai alkhafiya da daga abin da suke koyayyu don haka Allah ya ce ya mai da mutuwa musa annabi ya yi wa Allah ya yi wa annabi salati sun makalar nazi musannan malami mai yajin muridi rahimu Allah ta'ala Allah ya cikin fahimci kala min alƙauli kala min alƙauli wa ibda'u su'udil ma'ana al-mutakallim bihi bayyanar da surar ma'anar wanda yake magana da shi qala kabar al-mutakallim ce nazaman wa ata bil fi'l awaqa qala ibnu bab al-alawi sai ce qala to wa ata bil fi'l ya zo kuma da fi'li fi'li madi yace qala yace yaqulu ba imma li taqdim al-maqul bil wujudi imma ne dan gabatar da abun fada ga samuwa au tafa'ulan ko kuma kyakkyawan fata wa izharan da bayyana larwa gaba da kwadai fi usulihi a cikin tabbatar da abin da yake so ya faɗa au li tanzilihi ko kuma a dan ya saukar da ma azama ala al-ikram bihi abin da ya ne zai zo da shi manzila da ma ata bihi ya aje shi matsayin abin da zai zo da shi a sai ce kala ya ina so ya tabbatar da kamar ma ya abin da yake so ya bayyana da shi kamar ya ya bayyana da shi saboda haka ba shi sa ya amfani da fi'il ma'ruf wa ma yadullu mimma yadullu wannan yana daga abin da ke nuna ala bu'li himmatihi ni fa himma min yadil muridi wa nufuzi azmihi da zarcewar aniyarsa wala yadurruhu ma yalzamu ala zalika abin da ke lizumta bisa ga wannan bai cutar sa min al'izani abin da yake so sanarwa bi dulil amal da dogon burinsa la'anna al'amala don buri kama kala ibn al-jawzi shi buri kama inda malam ibn al-jawzi ya faɗa mazmumun akwai buri wanda yake abin zargi illa min al-ulama sai burin da malamai suke yi falawla amaluhum ba dan burin da malamai suke ba da ma allafu ai kaga da basu yi talibi ba wala sannafu da basu wallafa littafi ba wa fil amri sirrun naqibun akwai sirri mai taushi a cikin buri la'annahu dambu saboda buri laulal amal ba dan buri ba saboda sha'anin ba dan buri ba lama ta hanna ahadun da aikin da ba wanda zai ji daɗin abinci ma kana burin ka ci abinci ka girma ka yi kaza ka yi kaza shine yasa ka za kake cin abinci ko inda ba buri ai mutum da abincin ma ba zai iya ci ba wala dabat nafsuhu da ba dan buri ba ai da ran mutum da yi daɗi ba yana burin yayi kaza ya samu kaza ya je kaza ya karbo kaza ya zama ya samu kaza an yi shara fi amalin burinsa da ran mutum bai yi farin ciki ba a cikin wani aiki da zai fara. Wabil hadisi ya zo a cikin hadisi maza la ce innamal amalu shi buri da kuke ganin sa rahmatur rahama ne min Allah ta'ala daga Allah li ummati ga al'ummata wala bil amalu ba dan buri ba lama arba'at ummun waladaha aida uwa bata shayar da danta ba kaga abu daga ya girma a gabanta ya yi aure ya haihu ya yi kaza kaga burin wannan shi ne ya ta shayar da shi wala garafa garisun shagara ba dan manomi na da buri ba ai da bai dasa wani itace ba yana so ya dasa itacen nan ya girma ya yi ƴaƴa ya ci amfanin ƴaƴa ya dau kai kasuwa ya fiyar da samu kuɗi kaga duk buri ne nan رواه الخطيب عن انس رضي الله عنه حديث يروي عن حديث انس الله يرضى والمذموم buri wanda yake abin zargi al-istirsalu mutum ya sako fil amali a cikin buri wa adam al-istidad li amri al-akhirah mutum ya zama na baya shiri dan lahira kurin ya sa burin a cikin duniya kurin amma salima min zalika wanda ya kubuta daga wannan lam yukallaf bi izalatihi ba za a tsora masa gusar da wannan ba ابن بابا الذي قال ابن بابا ابن بابا وبابا اسم والد النازم بابا سونا ما ابن مغاقن واقتصر عليه yayi kasaro akan wannan suna dole zikir ismihi ya tsaya akan wannan baba bi ambaci sunan da ba li shuratihi bi dan baba dan shine ya bishara shi aka fi sanin shi fi jilihi a cikin kabilarsa wala da man ya'rifu aw duk wanda ya san shi ya san shi ne sunan baba wa ismun nazimi sunan ne ba ka rahimahullah ta'ala Allah ya ji kansa sammahu bihi waliduhu wanda mahaifin zai ambace shi tabarrukan ya ambace shi ne bi sunan sayyidina shaykh radiyallahu anhu sunan shaykh tijan ibnu baba ibnu dum wato tijani kenan sunan sa tijani wa huwa rafawa rahimahullah ta'ala shi Allah ya ji kansa ibnu baban ibnu ahmada ابن عثمان ابن عبد الرحمن ابن الطالب وكان له ليل الطولي في العلوم على عنه او اشبه علمي وخصوصا مسمى في فن السير يا فن علم سيرة لعلم فكر لعلم اصولي لعلم بياني لعلم النحو لعلم الصرف da ilimin lura da ilimin mantik da ilimin aurudi da da waƙoƙin larabawa da labarin kwanukan larabawa wagar zalika daga wani wani min akhbari da na daga labarai wa amma tasawuf amma shi tasawuf wato subanci fa arzuqa min az-zawqi an arzuta masa dandano daga ilimin subanci al-gharibi wanda yake bako fihi ma yashhadu lahu bi taqaddum a cikin ilimin subanci abinda an masa shaida cewa eh ya ci gaba ya yi nisa a cikin ci gaba cikakke wala hu ta'alifun ya da littafai aliyatun masu yawa min hayna daga cikin littafansa da ya hadhihi al-manzuma wannan waka mulatul muridi wa min hayna daga cikin littafan da yi nazumun wata waka zakar fi azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambata mata ya annaba ciki wa banihin da ya'yansu da suka haifa minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa mali banatihi da irin abin da ƴaƴan annabi suke da shi min bani ne wa banati ƴaƴa maza da mata wala hu urjuzatun ya da wata waka nazama fiha alwaraqat li shaykh abul maali wanda ya waqi wata waraqa ta shaykh abul maali imam alharamain imam wa imam haramain rahimahullahu ta'ala wala hu rihlatu ya da wata rihla idama iltazama biha wanda ciki ya lazumta zikira man ko wanda man man atahu min al'alam wato ya ambaci irin malaman mallakiyahu min al'alami irin malaman da ya gama su a wannan tafiya da ya fi wajihatihi li baitillahi al-haram lokacin zai za shi aikin haji wabtala ya fara a cikin wannan bait waqa bi ashyaqihi da ambatan shehunansa alladhina qara alaihim bi baladihi wanda ya karatu a wurinsu a garinsa wallati ya fatima mahaifiyarsa wagairiha da waninta gairi ma da waninsu wanda ya karatu a wurinsu ya faɗi shewaninsu da mahaifiyarsa wa ma walidu rahimu Allah ta'ala amma mahaifinsa fa kana aliman malami ne na suka mai ibada fadilan mabibiti sharan ilayhi baladi ana nuni da ilimin sa a garin su wajilihi da kuma kabilarsa malhuzan bi aidin ta'zimi ana kallon sa da idan girmamawa fi ma'asharihi wa qabilihi a danginsa da qabilarsa kowa yana ganin su da girma to alhamdulillah sai mu tashi na qala sharif fatiha da salatul fatiha fatiha da salatul fatiha الهدي إلى صراط المستقيم ولا رياء ابن النظير صراط تفتح لنا ويحل ما تشيد وتقدر أنت ولينا مولانا وقد جعلناكم أمرنا بدنا يا ذا الجلال والكرام إنك لا تخلف المئات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين